خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا درسنا أربعين دقيقة أتشين دقيقة أتشين كرأتم وانا بتافي من البركة نا زاد المستقنع a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan gofar gadon kai Kano, Najeriya. Sha biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda ya dace da sha takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Idan yanwa za su iya tunawa a satin da ya gabata, mun tsaya ne akan magana dangane da hukuncin sallar wanda bai samu sutura ba tsirara kenan sallah a tsiraici a cikin tsiraici zai iya yiwa a yi sallah a tsirara eh zai iya a yi sallah a tsirara idan maza da mata ne malamin ya koya mana cewa a ويصلي كل كل نوع وحده kowane nau'i maza su sallah daban mata ma su sallah daban inda ta kama dukan su tsirara suke ba su sutura sannan an gaya mana yadda ake sallah ta tsirara a zaune ake yi ba a tsaye ba to sai karatu na gaba yau da za mu tashi bayin waje da suturatan ƙaribatan fi asna'is salati satara wa bana mutumin da yana cikin sallah tsirara sai ya samu sutura kusa da shi ya kabbara sallah tsirara sai ya ainihin wato samu sutura a kusa da shi garibatan yana cikin sallah ya raka a biyu ko ya raka a daya to sai ya karɓi wannan sutura shine satara wa bana ya ci gaba da yin sallah mana bai zai sake sallar ba cewa ai yayi raka a biyu a cikin tsaraici yanzu ya samu sutura bari ya sake sabuwa ba satara wa bana ana nufin ya suturce jikinsa ya ci gaba da bina'i gini akan rakoyin da tunda ya riga ya fara sallar sa'uriyanan li adami suturati saboda bai samu sutura ba idan har yana cikin sallah ya hango suturar yana tsirara ya ga zai iya miƙa hannu ya ɗauko ta to duk wannan aiki ba laifi ya jawo suturar ya lullube jikinsa kuma ya ci gaba da sallah kenan ya sutunci kansa sai miƙe kuma wa illa in kuwa ba haka ba da zai iya ɗauko suturar ba da ya hango ta tana nesa da shi sai ya yi tafiya wataƙila ma sai ya kai ya bar alƙibla kafin ya samu wannan sutura ɗin ibtada to sai sake sabuwar sallah ya yanke sallar ya je ya ɗauko suturar ya sake ƙarƙa mata sallah shine wabtada ko ibtada kenan sallar da yake yi a tsirara in dai ya hango sutura to fa yake sallar zai yi kamar yanzu mutum yana sallah nan sai ya hango wata sutura a bakin gate din nan ko kuma a bayan gate aka gaya mai aka ce kai ga fari ga can a rataye to me hukuncinsa ya dakatar da sallar sai ya je ɗauko suturar sai sake sabuwar sallah wannan shine abin da malami yayi bayani sai kuma karatu na gaba abubuwan da ba a so a yi su a sallah yau za mu yi magana ne akan abubuwan da aka karhanta ba a so a yi su a sallah da kuma abubuwan da aka haramta mai sallah ya yi su har ma za su iya bata mai sallah kai idan mutum ya yi sallarsa za ta baci amma yanzu za mu fara da abin da ƙi aka yi an kyamaci haka mutum ya yi a sallah ne malai ce wa yi kurahu fi salati as-sadalu wa shimalu samai wa ta'zimuhu wa taqiyatu wajhihi wal lisamu ala famihi wa anfihi wa kaffu kummihi wa laffuhu wa shaddu wasatihi kazunnari abubuwa ne malamin ya jero su guda shida wanda ba a so a yi su a cikin sallah na farko as-sadalu wa yukrahu fi salati as-sadalu abinda ake nufi da sadalu shine mutum ya saki rigarsa ko ya saki mayafinsa mayafi da yake ratayawa sai ya sake shi bari ya ɗauko ɓangaren dama ya ɗora a hagun ko ɓangaren hagun ya ɗora a dama ba sadulu sadala ya sadulu sakewa shi yasa aka ce a yin sallah hannu a sake ake ce mai mai sadalu saboda ana sakin hannu haka a sake shi ne aka ce mai mai sadalu to ana yin sadalun kaya ma kamar mayafi tsirara yake kamar babban riga sai ya zura ta ya sake ta bai tattaro dama da hagun ba idan bai yi haka ba ai wanda yake gefensa ai zai iya hango al'aurarsa idan mayafi ne in zani ne ya yafa shi haka ya sake shi ai za a iya ganin gabansa ko in ya sunku yadin zai iya gocewa to kuskure ne mutumin da zai salla tsirara ya yi sadalo ya sake sutura a ba tare da ya ɗauko ƙarshen suturar ya ɗora a jikin ɗaya ɓangaren ba don wannan zai sa al'aurarsa ta buɗe. Na biyu, ishtimalus sama'i. Ishtimalus sama'i shi ne mutum ya ɗauko wato rabin suturarsa sai ya sa a ƙarƙashin kafaɗarsa ta dama. Ya mayar da ɗaya ɓangaren suturar ta ɓangaren hagun. ya bar kafaɗarsa da dantsansa na dama a buɗe a sallah shi ne ake ce da shi a alittiba idan an je aikin umra yadda mahajjaci yake yi mutum ya ɗaura ihraminsa ya sake shi rabin rabin ihrami yana ƙarƙashin hamatarsa na dama kaga ana ganin hamatar a buɗe kuma ana ganin dantsan hannun nasu shi ma a buɗe to shi ma wannan in babu komai a jikinsa zai iya yiwa al'aurar ta buɗe amma in ya lullube ga baki ɗaya to wannan shi ne daidai to shi ma irin wannan in dai ba a umarar mutum yake ba ita kuma umara daman da mutum ya gama ɗawafi in ya yi wannan alittiba ɗin yana gama ɗawafi zai mayar ne da haka wajen shan ruwan zamzam da wajen yin raka'a guda biyu na bayan ɗawafi ɗin nan duk hannunsu a lullube ne da haka makaruhi ne ko da mutum zai sallah a gida da mayafi ko da zani ya yi irin wannan ya buɗe kafadarsa a waje wannan makaruhi ne shi ne ishtimalu samma'i sai na uku lullube fuska ba a so mai sallah ya lullube fuska kamar ya sa wani mayafi ya rufo kansa fuskarsa a rufe ba a so wannan aikin yahudawa ne yahudawa ne in za su yi sallah irin tasu sai su ɗauko tsumma ko mayafi sai su lullaba kansu gaba daya shi sa aka ce fala yughatti almuslima almuslimu wajhahu fi salah in dai mutum musulmi ne to ba za ka ga ya lullube fuskarsa yana sallah ba duk yanda za a yi karka rufe fuskanka a sallah a buɗe koyi ne da yahudawa kar a yi haka sai dai mai larura ko wanda yake da ciwo ko kuma yana da wata matsala dai to shi kuma kaga wannan ai larura ce amma haka kawai mutum ya rufe fuskarsa a sallah a'a abu na hudu shine al-lisam al-lisam shine saka face mask a rufe baki ko a rufe hanci kuskure ne mai sallah ya lullube hancinsa ya lullube bakinsa idan zai sallah sai dai mara lafiya ko wanda yake mura ko yake wani ciwo amma haka kudan mutum ya sa face mask ya rufe bakin shi kamar yadda za ga da yawa mutane suna yi lokacin corona wannan larura ne tunda an ce ba lafiya kowa yana gudun cuta wannan an samu uzuri to idan abin ya kau kuma kaga bai kamata mutum ya zo ya lullube bakinsa da hancin sai ka ce wata mace kullum bakinka a rufe kuma ka zo sallah kana saka face mask ba bai halatta ba kuma kuskure wannan ka akwai ma hadisi na Abu Dawuda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan haka riwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam naha an sadri fi salati wa an yughaddi ar-rajul fahu hadisi ne karara annabi ya hana mutum sadalu a sallar sadalu na muku bayani sakin sutura bara a nade ta ba bara a lulluko nan gefen da nan ba saboda kada a daura ta bude sannan kuma annabi ya hana mutum musulmi ya lullube bakinsa yana sallah face mask ba baki yake rufewa ba to sai a kiyaye amfanin zuwa makaranta mutum ya yi aiki da abin da ya ji to amma na gaya muku idan akwai mai ciwo ko mai mura mai yoyo ko majina ko wani abu to kuma bai kamata shi kuma ya zo ya ta jika wa mutane masallacinsu da majina ba tunda kana da wannan larurar sai ka lullube ko ma baka lullube baka sa babban rigar ka karfe amma haka kurin a'a sannan wani laifin har yanzu wa kaffu kummihi wa laffu kame wato kum hannun riga da naɗe shi idan mutum ya zo yin sallah kamar yadda mutum ya zo zai yi sallah duk sai ya naɗe hannun rigarsa kai kace wanda zai je dambe kun gane ba a yi ko kuma mutum ya kame shi haka zai yi sallah Allahu akbar sai haka ya rike shi haka ya yi kabbara ya rike laifi ne ko ya tattare shi ya damƙe shi ko kuma ya buɗe ya naɗe shi wa kaffu kammihi wa lafihi ba a so a cikin sallah laifi ne saboda me wanda Allah yake cewa wala akuffu sha'ran wala sauban ni a sallata bana zuwa ina ta nannade gashi ko kuma ina nannade ainihin wato sutura ina sallah wani shagali ne mutum ya jefa kansa wadda shari'a ba ta yadda ba abu na shida wanda ba a son sa a sallah shine shaddu wasatihi ka zunnari mutum yayi janjame irin yadda yan coci yan kirista suke yi ko irin yadda yan ina yan yan yan chinese yan wasan nan na fada yau yan yan kareci yan kareci ba suna daure tsakiyarsu ba to zunnar ake ce shi wannan to wannan bai halatta ba a cikin sallah mutum ya zo kamar yana da babbar riga ya sa igiya ya daure shi yasa wasu ma za ka ga suna hana sallah da zanzaro wasu waɗanda suka fassara zunnar ɗin yin zanzaro wadda ba haka ake nufi ba tunda masu zunnar za ga da rigar amma sun ɗaura wani abu haka kaman kaman wani belt na na wani haka dai wani ado ne dai suke dai kaman dai masu dai fada dai haka to irin wannan bai halatta ba mutum ya daure tsakiyarsa shine fasar an gane ko yawa shi zunnar wani igiya ne mai fadi haka shi kuma bel kaga siriri ne ai to amma zunnar mai fadi ne kamar zani kamar ihrami mai fadi sai mutum ya daure tsakiyarsa kamar yadda 'yan coci suke zuwa coci suna yi akwai wasu kirista za ga sun sa farin kaya sun daddaure tsakiyarsu in kun lura za ga in kiristoci suna tafiya ran lahadi to an an haramta musulmi ya rinka irin wannan kamar ciciniya a musamman idan zai sallah amma idan mutum ya daure tsakiyarsa da abin da bai yi kama da zunar din ba wannan ba laifi kamar masu daura belt saboda uzurin daura wandonsu ko zanzaro wannan ba laifi ba zunar ba ne ita mace kam aslan kwata-kwata mutlakan ma ba a so ta daure tsakiyarta kuma wala talbasul libas ad-dayyiq amma ka duba yanzu ɗinkin da mata ma suke yi tsakiyar ake ɗaure shi ake matse shi saboda ya fidda shef ɗinta ya fidda kafaɗarta ya fitar da mazaunanta asali haram ne mace ma ta rinka ɗaure tsakiyarta ko a sallah ko a wajen sallah ta je ta nuna wani wannan haramun ne suka ce wa ammal mar'atu fala ta shuddu wasataha mutlaqan kwata kwata ba a so mace ta daure tsakiyarta saboda yana bayyana fitina yana bayyana adonta ainihin wato da za ta fitina wasu to wannan dangane da abubuwan da suke makaruhai a sallah kenan ba a so a yi su a sallah laifi ne to sai abubuwa guda biyu da zamu kawo su a matsayin abubuwa na haram su kuma kafin mu ƙara bayani dangane da wasu makaruhin akwai su dewa wanda mutane suna yin su a sallah kuma laifi ne wa tahrumul khuyala'u fi saubin yanzu ya shiga magana haram wancan in kun ga yace wa yukrahu ko yanzu kuma yace wa tahrumu wannan bayani ne na suturar da Allah ya haramta mutum ya yi amfani da ita a cikin sallah da wajen sallah ba an haramta girman kai a cikin sutura alkhuyala'u jiji da kai mutum ya saka sutura yana ujub yana kibir duk sutura da mutum ya sa ta ta ƙara masa jin isa da faɗin rai da girman kai to haram ne a musulunci ko a sallah ko a wajen sallah me ka saka tsumma ne ka saka waye kai tsirara kake Allah ne ya rufa maka asiri yace rufe suturar da an yaga wannan suturar tsiraicin ka ya bayyana to me na nuna girman kai da nuna faɗin rai saboda ka saka kaya mai tsada ko ka saka kayan da wani bai da shi ko mutane ba su da shi shi yasa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na Bukhari da Muslim man jarra sawbahu kuyala duk wanda ija suturarsa saboda girman kai shine kuyala da nuna isa lam yanzurillahu ilaihi ko kallonsa Allah bai zai baranta shi kiyama kallo zai zo a kiyama yana tsaye kallonsa ba za a yi ba ko a nan duniya shugabanka ko na gaba da kai ka zo wajen sai ya ƙi kula ka ko kallonka bai ba ai ya jefa ka cikin tashi hankali ballantana rabbul izzati Allah ma'alici ya watsa kashinka tsoratarwa ne da firgitarwa mai laifin shi ya sanya kaya yana jan su a ƙasa shi sa aka yi mana bayanin suturar musulmi duk suturar musulmi rabin ƙori ya kamata ta zama idan ba ta zama rabin ƙori ba duk tsawon ta ta wuce idan sawu da riga da wando da babban riga da mayafi da duk abin da mutum musulmi zai sa a jikinsa da sunan sutura to ba a so ya wuce idan sawu idan kayanka wandonka rigarka ta wuce idan sawu ka sani fa kana tafiya ne a cikin sabon Allah kuma kada ka bari suturarka ta kai ka wuta ka ji da kanka da sauran laifuffuka da kake aikata wa ubangiji amma bai kamata ka bari Allah ya kona ka saboda kayan sawa ba tsumma da ka duk wanda zai je a masa dinki telansa ya dinka shi wandonsa rigarsa kada ya wuce idon sawu idan aka sa maka ya wuce idon sawu ka rinka ɗage shi ko ka rinka naɗe shi sayyidina abubakar yana da mayafin da yana mai tsawo yana sauka ƙasa har yana jan ƙasa ya wuce idan sau da manzan Allah ya faɗi wannan hadisin ya ce ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar duk wando ko mayafi da yayi ƙasa da idan sau ka ji fa ma asfala minal ka'abaini minal izar duk wando ko mayafi da yayi ƙasa ya wuce idan sau me shi yake takawa ko ya lullube ya wuce irin sawu to ma'abucinsa yana cikin wuta sai na abubakar hankalinsa ya tashi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna izari yastarhi illa an ata ahadahu sutura ta wandona ko kuma mayafina yana jan ƙasa sai na ɗago shi to kaji ce sai na ɗago shi ashe duk lokacin da ka faɗaka wandonka ya wuce idan sawu ji a ci sama ɗaure lawur jan babbar riga ne suka ɗinka ma tana jan ƙasa je ka a yanke ta idan ta yi ƙasa ɗage ta ka yafa ta a kafaɗarka shi ne sunna shi ne bin annabi wanzu Allah ya ce an talasta min man yaf'aluhu khuyala kai abubakar baka cikin wanda suke aikata irin wannan da girman kai don haka musulmi an gaya mana a sutura annabi akwai wani littafi siyabun nabi suturar manzo Allah suka ce wa kana siyabu nisfu saqihi suturan kayan annabi gaba ɗaya rabin koli ne da aka sai mu kula muna da bambanci da waɗanda ba musulmi ba muna da bambanci da 'yan duniya wanda ba sa tuntuban Allah a wajen adonsu da kwalliyarsu mu kan musulmi duk abin da za mu saka an yi mana ƙa'ida ba ruwan Allah da wani jins ɗinka mai tsada ko ta shaddarka mai tsada ko ta babbar rigarka mai tsada duk wanda isa ka kaya yana takawa to wani alama ne na yan wuta sai a kiyaye to wani zai ce ya ce dan girman kai shi ba dan girman kai yake ba to wa zai ya za a yi mu gane ba dan girman kan kake ba wa ya shiga zuciyarka wa zai iya faɗa sannan kuma akwai hadisin da shi bai ma yi magana girman kan ba ma asfala min alka'abaini haka malaman hadisi da suka zo hada hadisan su aiki da su duk abin da ya kasa da idan sawu ma min alfazil umum duk wanda ya kasa da idan sawu to yana cikin wuta ai kana sahibul izari fi nar mata ne aka ce su yi kasa da shi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika ay adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima su yi kasa kasa da shi idina a yi ƙasa-ƙasa da shi mata su sauke shi ya ja ƙasa sunna ma macikanta ja shi ma zira'i guda amma yau matan sai suka ɗangale ka gama tana tafiya ƙwaurinta a fili har ado ake yi da saka sarƙa a ƙafa ƙwaurinta a bayyane a saka siket a yanke shi ana ganin fatar jikinta ana ganin komai dai nata gashi nan a fili ƙasa a buɗe sama ma a buɗe yahudanci fasikanci rashin jin tsoron Allah wani uban ma da kansa yake zuwa je sai wa yarsa sutura irin wannan in a gida ne da ita da mijinta wannan ba laifi amma in dai mace za ta fita haram ne ko ga mutum ya goyo matarsa gaba ɗaya a kan mashin gaba ɗaya kafa ta abu ya gama zagaye garin nan gaba ɗaya da ita kana musulmi in ka goya ta sai ka duba ka gani yaya ke saka wando dogo saka safa ka goyi kayarka ga wandanta ga safa shi ma wandon ba matsatsi ba wando irin na mata falau-falau duk wandon mata mai katon baki ne falalau-falalau haka ake son sa a saka safa a rufe duk wannan yana daga cikin abubuwa da zai nuna cewa muna bin Allah a cikin mu'amalolinmu don haka abinda ake bukatar musulmi shine tawadu fil libas ya zama mai tawadu'i da kankan da kai a wajen suturarsa at-tawadu fi mishyatihi mai tawadu'u wajen tafiyarsa mutawadi'un fi jami'i ahwalihi mai tawadu'u a cikin dukkan al'amuransa gaba daya wa ghairihi da sutura da wani sutura duka gabaki daya har tafiya sai da aka koya mana wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula ka daina tafiya a bayan ƙasa mutabakhtir kana nuna isa da fadin rai a'a kai fa ba za ka iya tsaga ƙasa ba duk fadin ranka baka isa ka tsaga ƙasa ba kuma duk duk tsawon ran da kake ji da fadin rai da kake ji walan tabluga al-jibala tula baka kai duwatsu tsawo ba Allah ya ce kamar yadda ya zo a cikin wannan lukman yake gaya wa ɗansa wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya kana kau da kai tusair khaddak kana watsa kashin mutane kana nuna baka damu da mutane baka kau da kai ka daina kau da kai ga mutane in ka zo wucewa ka daina tafiya kana mai alfahari da nuna isa a bayan ƙasa inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur duk wanda yake ikhtiyal a tafiya yana nuna isa da fadin rai a tafiyarsa Allah baya son wannan mutumin mai alfahari Allah baya son shi wani daga yanda yake tafiya zaka ga mutum ne mutakabbir wani rigar da yake sawa ita za ta kai shi wuta suturar da yake ga yasa ko hashiyar da take bin sa me hashiya waɗanda suke gefensa suke raka shi irin yanayin yadda yake tafiya za ka gane cewa marih ne fakhur ne mai nuna girman kai ne mai nuna alfahari ne mai nuna isa ne to kuma sifa ne na yan wuta inna allaha la yuhibbu kulla muhtalan inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura wanda yake nuna isa a tafiya mai alfahari duka Allah baya son waɗannan akwai abubuwa waɗanda suke malamai sun lissafo su zan faɗe su a gurguje waɗanda suna lalata sallah ne su kan gaba ɗaya mu ji su don kada mutum ya zo ya sallah a lalace na farko yin dariya da gangan duk mutumin da ya yi dariya da gangan a cikin sallah sallar ta ba ci kurin ya sake ga riƙa mata sallah kana sani ana sallah wani abun dariya ya faru da gangan ka san Allah ya haramta dariya ka fashe da dariya a sallah to sallaka wato ta lalace sawa'un kai dai kake sallah ko kai ne liman ko kai ne mamu in ma kai ne liman to ka cuci mutane kurin wanda ka fita kawai wani ya shiga suka ce ad-dahiku yubtilu salah dariya tana bata sallah amma ba ta karya alwala an maka alfarma ba ta karya alwala akwai kecewa da dariya su malaman malikiya wannan abin da zan faɗa a mazhabar malikiya ne an sha bamban da wasu masabobi akwai alqahqahatu kecewa da dariya wasu malaman suka ce ba dariya ne kawai ta bata sallah ba a'a sai in kecewa da dariya ne ina fata ana fahimta to su a wajen su da ƙahƙaha da dariyar gabaki ɗaya yana ɓata sallah amma murmushi baya ɓata sallah sai shi ma murmushi in yayi yawa to sallah tana ɓaci da gangan ne ko da rafkanuwa ko mantawa mutum yayi ya zabga dariya a sallah sallah ta ɓaci da wanda zai zo ana sallah bini bini sai yana ɗan murmushi an jima kaɗan yana sallah yana murmusawa da yayi yawa sallar ka ta baci ai ya nuna ma gaba ɗaya baka cikin sallar wani abin kake dubawa kawai gaba ɗaya shi yasa yana cikin abin da ke hana mu khushu'i mutum ya zo yana sallah kuma yana mai da hankali akan abin da ake a gefe yaro yana wani abu wai kana sallah kana masa dariya kana gaban Allah yanzu ko gaban shugaban ƙasa ka je ko gwamna ko wani babban mutum kuna zance da shi za ka iya kuna zance da shi yana kallon kana kallonsa kana duba wani abu kana dariya a gaban Allah za ka yi wannan ai rashin kunya ne ba to wallahi yana faruwa kaga mutum yana sallah wata ila yara suna wasa ko wani yaro ya fado akan wani abu sai ga mutum yana murmushi an ji yayi rakoyin duk yana murmushi sallah ka ta baci suka ce at-tabassumu in kasura batala as-salah yubtilu as-salah in murmushi yayi yawa a sallah sallah ta baci kamar yadda dariya take lalata sallah aiki mai yawa wanda ba na sallar ba yana bata sallah al'amalul kasir min ghairi jinsi sallah aiki mai yawa wanda ba na sallar ba shi ma yana bata sallah mutum ya taba can ya kama wannan ya dauko wannan ya lullube wannan ya rike wannan dutsen guga ya kawar da wannan kujera abun yayi yawa in yayi yawa sallah ta baci amma dan kadan ba mai yawa ba sallah bata baci ba kuma yana hana khushu'i duk wanda kaga yana yawan tabe tabe a sallah ya dauko wannan ya ajiye wannan bayan ya raka kaza ya taba wannan wasa kake yi kar ka manta fa innal musalli yunaji rabbahu shi ba mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa to yaya wanda yake ka san gani ko a Hausa aka ce wani yana ganawa da wani ba ɗaki suke shiga su rufe suna ganawa ba to kai da ka zo yin sallah ba kana ganawa ne da Allah daidai ne ka rabu da Allah kana tabe tabe an yi maka alfarma an ce in ba mai yawa bane sallah ba ta ɓaci ba ka kula da kyau ci da sha a sallah da gangan duk wanda ya tauna wani abu ko ya ci wani abu ko aka ba shi ruwa yana cikin sallah ya sha ya sake ga riƙa mata sallah kawai sallar ta zube na'am a'a sai in ya ci ci na ci ci da sha ci da sha ko da ya kware ba za a ba shi ruwa ya sha ba sai dai ta kokarin ya zai rike tarin ba a cin abinci ba a shan abin sha a sallah to amma wanda yayi da kuskure fa bai sani ba rafkan waye ko ya manta yana sallah saboda tsabar rafkana sai yanzu duk a rafkana muke Allah kiyaye ya ga wani ruwa yana cikin sallah ya dago daga sujjada yana zamantan ya ga ruwa a gefe sai ya dauka sai ya kurba to wannan zai yi sujudu sahwi zai sujjada ba da salami idan a baki ya zuba ko kuma ya fara taunawa wannan an yi mai afuwa ba zai sujjada ba sai ya tuno sai furzar da shi ina fata ana fahimta yin magana da gangan kurin mutum ya bude baki ya magana a sallah ba ta gyaran sallah ba sallarsa ta lalace kuskure ne to amma mutum ya yi magana don sallah ta gyaro kamar yin tasbihi an gaya mana a abinda za mu yi mu gyara sallar wani ko ta liman ɗinmu shine tasbihi to idan aka yi tasbihin bai gane ba fa sai a yi magana in asali mai yi mutum zai gyara sallar wani subhanallah to tsakani da Allah a halin da ake ciki akwai wanda an kai mai subhanallah ma da rabkana zai gigita zai da dai ka ce subhanallah sai da an karawa wani abu to in kaga zai gigice ya je ya shiga wani abu daban to sai ka gaya masa kaza za a yi wani limami ya zo yana sallah wata rana a masallaci ya zo yana karatu haka to ya ɗan zo yana karanta wani wuri da wani yana da ‘yar haddarsa mai kyau a wurin ko sabuwar hadda to wuri ne mutashabe wuri ne mai ɗan kama da juna akwai wani wurin ba irinsa ba a cikin ƙur'ani to shi wanda yake mamun da yake bayansa sai ya gyara masa a tunaninsa limamin ya yi kuskure liman ya je ya sake dawa saboda shi liman yana jin cewa a daidai yake bai kamata ya saukar da kan daidai ya bi gyaran kura ba sai ya dawo ya maimaita wannan mutumin sai ya daɗa dawo da shi baya liman ya dawo baya ya daɗa karantawa yadda dai i karanta har da gyara murya sosai gogon kafa sai ya daɗa fa dawo da shi baya aka yi ta zuwa ana dawowa aka yi ta zuwa ana dawowa in liman ya tafi dawo da shi wani ran sai ɓace ce malam ci gaba daidai kai to ya ga zai ya ga zai bata musu sallah yace ci gaba daidai kai ashe gyaran kura aka yi masa to in kai wa liman gyara a sallah ya je ya dawo ya maimaita to ka tuhumi kanka kai ko kai ne ba daidai kai ba dan shi qur'ani yana da mu'jiza yana iya yiwa kwakwalwarka aka ɗauka ka ɗauka sura kaza ma yake yi ashe ba ita yake ba an fahimta almuhim dai zance in na gyaran sallah ne bai ɓata sallah ba ina fata ana fahimta a haka mutumin da ya rafkana sai ya magana bai sani ba da kuma ya yi ƙoƙari ya fahimtar da wani wani kuskure da ya a cikin sallah shi ma nan babu laifi hurawa a sallah mutum kunji kaga sauci ya fito wannan zaka iya rubuta shi ai shine annafku fi salati duk wanda ya fura abu a sallah da baki ba da hanci ba to sallar sa baci da gangan sun bambanta tsakanin hurawar hanci da hurawar baki na baki ta fi ƙarfi ita ce za a iya rubutawa ka gani fu amma na hanci ba kaga wannan iska ce to ita wannan an yi afuwa don ana iya yin babban numfashi ma a cikin sallah ƙara na marar lafiya kamar wanda yake bai da lafiya ya zo yana zazzabi ana sallah na yana wani ƙara ko anini ko numfashi kaga ya ɗan ɗauki hankali sannan kuma dai ya shigar da wani abu wanda yake ba ni sunan shi a wani sauti a cikin sallah to shi ma wannan tunda na marar lafiya ne baya ɓata sallah amma in ba na rashin lafiya ba ne wani shakkiyanci ne da wata tsiyar taka to sallah ta ɓaci al'aninu bisalah kenan ina fata ana fahimta akwai ƙaran kukan ciwo kamar cikinka ya murda ka ce kamar mu ce kaga wannan wani alama ne na cewa me ciwo kake ji ko dai hannunka ko kakare ne da kai ko cikin ne imurda shi irin wannan ƙara yana zuwa ne ma ba wai an shirya za a yi shi ba kamar yadda mutum baya da lafiya za a gani wani lokaci wayo Allah na ana ce yi haƙuri bai san ya ce wayo Allah na ɗin nan ba in dai saboda wani ciwo ne to wannan muhtafar me muhtafar an yi wa mutum afuwa ina fata ana fahimta yawwa an yi wa mutum afuwa in dai a cikin sallah ne saboda bai da lafiya amma in ba na rashin lafiya ba ne to wannan ya ɓata sallah eh zan zo kai duka insha Allah zan zo sai magana kuka kuka a sallah kukan da aka yi shi don tuna lahira kukan da aka yi shi don jin tsoron Allah tsoron kabari tsoron mutuwa jaiz ne koda da sauti ne kenan in dai mutum ya yi kuka aka ji sauti ko da sautin ya fito ko ya yi ihu wayo wayo a ciki amma me sababin kukan tuna azabar Allah jazuba ta alkur'ani ta dauke shi wannan ai mai akwa baya bata sallah to amma kukan da mutum yayi ba na lahira ba ashe asara aka masa a kasuwa sai aka je yana ta kuka wani ya dauka tsaba tsoron Allah ne wannan idan kuka ne na zubar da hawaye babu sauti an yi afuwa kaga ya yi kukan amma ba sauti amma kuma ba dan Allah ya yi shi ba asara ne aka masa ko kuma mutuwa aka masa zai iya yiwa mutuwa aka masa kaga wannan ba wai na tunanin lahira ba a zafin abin da ya same shi ko wani ne je ya masa sata an zo an kabbara sallah aka ji mutumin ka yana ta kuka an ɗauka ta ƙawa ce ashe asara sai tuno yake buga kukansa to wannan shi ma haramun ne a sallah yana ɓata sallah inda sauti aka yi saboda ba na Allah bane kukan na wani abu ne amma in babu sauti to shi kuma an yi afuwa kuna kuna ku gane abin da nake faɗa yawwa tofar da yawo a sallah mutum ya tsirtar da majina ko ya tofar da yawo a sallah idan larura ta sa bukata ne bai bata sallah ba kana sallah miyau ya cika maka baki ko majina ta zo maka ta hana ka karatu sai ka tofar da ita wannan babu laifi a larura ce an yi maka afuwa a kanta akwai abubuwa waɗanda suke ba a so mutum ya rinka yin su a sallah ya kamata ya kiyaye mutum ya tahiya a raka'ar farko ko ya tahiya a raka ta uku a sallah amma da gangan sallah ta ɓaci zan maimaita duk wanda ya tahiya da gangan ba rafkanuwa ba ganganci kurun ya san raka a ɗaya ne ya zauna a tahiya yana so ya canja tsarin sallah to sallah ta ma lalace tun daga nan duk wanda ya zauna a raka ta uku amdan ya yi tahiya iya sane sallah ta ɓaci duk wanda ya kwaɓe wandonsa a sallah iya sane ya buɗe wando ko mace ta buɗe zaninta wai za ta gyara zani sai ta buɗe al'aurarta sallah ta baci haramun ne kashful aura mughallaza fi sala ko da kai karan kanka ne kaga al'aurarta ka ba wai wani ya gani ba to sai suka yi malam fikihu suka ce to me hukuncin wanda yana cikin sallah sai ya hango al'aurar wani kana cikin sallah kana waiwaya sai kaga tsiraicin wata ko tsiraicin wani wannan sabo kai sallar ka bata bace amma in ka bude taka al'aura a sallah da gangan ka bude al'aurarka to sallar ka ta lalace idan mutum yana cikin yin sallah sai aka zubo masa najasa yana cikin sallah wasu malamai suka ce sallarsa ta lalace waɗanda suka tafi akan at-taharatu ma'ana taharatul badani ko mahalli shartun li sihhatis salat wasu kuma suka ce a ya kawar da ita zai iya ci gaba da sallarsa duk wanda wani abu ya shagaltar da shi bai cika farillarsa a sallah ba sallarsa ba ce kamar yaya farillar kowace ana so ka yi tsayuwa cikakkiyar tsayuwa ka yi ruku'i cikakkiyar ruku'i ka yi sujada cikakkiyar sujada kuma cikin nutsuwa kowanne bai tumanina to sai mutum ya taho yana gudawa wai yana sauri a samu a sallah ya samu ya je shiga ban ɗaki sai ya zo a sallah saboda gudawa ta dame shi sai haka Allahu akbar kaga hakan nan ya makale a haka yanzu wannan ya yi faralinsa daidai bai ba to duk wani abin da ya shagaltar da kai ba kai faralinka a daidai ba to sallah ta baci wanda gudawa ta matse shi kamar za ta fito sai ya sujada ya dan goce haka Allahu akbar ya dan rike haka saboda yana jin in yayi motsi za ta sullube badalat salatu yasa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi kada ɗayinku ya salla wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan matsin fitsari ko mutum fitsari ya mugun matsarsa sai ya tattare kafafuwansa haka yana sallah haka wai ya rike kaga a lokacin ba Allah yake tuna ba fitsarinsa yake tuna kare ku buce masa to sallah ta baci an sani ko kuna ganewa akwai irin waɗannan mutane wai mutum ya ce wai a shi bari ya maza dan ya samu ya sallah sai ya taho yana duk wanda iji gudawa ko bayan gida ko fitsari ya matse shi ko an ta da sallah kai a lokacin sallar bata zama maka wajibi ba wajibin ka je ka fitar da wannan najasar ba a son ana sallah ana matse fitsari ko ana matse bawli ko wani abu kuma ko ta juma'a ce da haka kowa shiryawa yake kafin lokacin sallah ya kimtsa kansa yin amai da gangan mutum ya kirkiro amai ƙwararru ina fata ana fahimta yana lalata sallah yin amai kaga dai amai ne zubar da wani abu amma da gangan kai amma in ta kuskure ne kana cikin yi kawai far ya zubo to shikenan sai ka goge bakinka sai ka rufe amma kar ka bar wani abu ya koma cikin cikinka don za ka shiga hukuncin wanda ya ci ko ya sha a sallah haka idan ka yi amai na kuskure sallarka ba ta ɓaci ba amma fa kar ka haɗe wani abu duk abin da ya fito fitar da shi duk wanda ya hadasi alwalarsa karye ko ya tusa ko ya fidda fitsari ko bayan gida ya fito ya fidda iska to khalas ba sai an yi mai sharhi ba yi sallah ta mutu in liman ne maza maza in aka ga ya fita duk lokacin da liman yake sallah bai yi wa kowa magana ba kuka neme shi kuka rasa kuka ga yayi haka to ku tura wani kawai akwai matsala ne wani liman din yana da bara sai ya tako baya-baya wanda ba ma sai ya tako ba ai ba wani baya-baya da zaka ka fito a fili kawai ka kamo wani ka tura shi a gaba to baya-bayan da zaka kai da ba a sallah kake ba tunda alwala ka tare wani warware me ne wani koma baya-baya to wani ba bai zai je kamo wani ba sai dai ku neme shi ku rasa sai dai sai dai wani ya wuce kawai to an so ga limamin da alwalarsa ta warware sallarsa ta ɓaci kenan to lallai ya maza maza ya tura wani ko kuma watakila tunowa ya bai da alwala duk wanda ya ƙara raka a ɗaya da gangan ko ya ƙara sujada ɗaya da gangan sallarsa ta ɓaci duk wanda ya yi rafkanuwa ya ƙara sallah irinta wai a sunan wai a rafkane yake wai ya zo a zahar wai sai da ya raka a takwas ya tuno to kama sake kawai sha biyu za ka yi a ranar sun takwas ɗin sun zube gaba ɗaya a banza bari in maimaita a rafkanuwa ce fa wai duk a matsayin rafkanuwa ka ƙara raka ɗaya baka tuna ba ka ƙara ta biyu baka tuna ba a za ka ƙara ta uku duk baka tuna ba ka ƙaro ta hudu wai sai da ka zo ta hudu wai ka tuno a ashe fa ka ƙara raka hudu to baɗalar salatuka ba ita kaɗai ba duk wanda ya ƙara raka a uku a magariba sallata ba shi sai an sake sabuwa duk wanda ya ƙara raka a biyu a subayi shi ma sallata ba shi duk limamin da ya kuskura muku kun zo sallar juma'a ya je ya muku raka a hudu to sallata lalace kar ku kuskura ku bar shi wallahi yana ɗagawa zai kawo ta uku ce subhanallah ku zaune saboda in ya cika muku raka a hudu a juma'a sallata ba shi hudu ba dai tana nan amma abin da za a sake mai sai ya nemo wasu guda biyu kenan duk sallar da ka rifitin ɗinta ka maimaita adadin raka'o'inta to kawai ta baci menene ake yin afuwa idan ka maimaita rabinta ina fata na fahimta to idan ta kasaru ce fa in ta kasaru ce ba biyu ya kamata kai ba to sai kai hudu ita ma ta ɓaci eh to a daman asalin sallah in kai tafiya biyu ce yayi don haka in kai hudu to shikenan ɗayan biyu ko dai in dai da sunan ƙasaru ne to ta baci sai dai ka sake sai dai kuma a ce ka canja niyya ka mai da ita me azar ka mai da ita azar ina fata ana gane yawwa idan sallar liman ta ɓaci duk lokacin da sallar liman ta lalace in ba a canja wani ba to sallar mamuma ta ɓaci kamar ya zo ya ce da ku jama'a an fasa matsala wallahi kun gama asubahi jama'a wallahi na muku sallar da janaba sallar ta yi tun da ya riga ya gaya muku ya gama ku da aiki da bai faɗa ba ne shi kenan ba ku sani ba ya za ku yi kar ku zage shi kar ku ce masa komai ku ce ne? kai da yake mai tsarki ne kai bismillah don haka bacin sallar liman da kuma ya sanar da mamu cewa sallar ta bashi to ta su ma ta bashi duk wanda yake yin sujada kabli ya rage sunna uku kuma ana bin sujjada kabli kun san in mutum ya rage kabli zai yi ko in ya kari ba adi to duk wanda ya rage sunna guda uku kuma ya ƙi yayi kablin to sallar sa baci da haka lalle idan ka tuno in ta kai sunna uku in ba kai ba sallah ta baci amma in sunna biyu ne ko sunna ɗaya an yi afuwa in lokaci yayi in ka tuno kai kai sujjada in bai in bai tsawo ba ba komai a kanka duk wanda ya aikata haka to ya sani fa cewa ba shi fa da sallah in an ce baka da sallah nan ba sai ka sake ba duk wanda ya jefar da zaman farko da gangan ya ce kai shi yau azhar nan ba zai zaman farko ba kawai haɗewa zai sallah ta baci sallah ta baci duk wanda yana cikin yin sallah yana cikin yin sallah yanzu isha'i sai tuno tab a shefu bai yi la'asar ba to wannan isha'i ma ta lalace saboda sharaɗi ne sai ka jera sallolin ga baki ɗaya ba ba yanda za a mutum ya zo zai yi gini ya tsallake wani kwas bai yi bai ɗora sama zai zauna sauka zai kana tunowa akwai wata sallah da ta kubuce maka to wannan sallar ta baci allati anta fiha batalat ita ma da haka wajibi ne zaka jera sallah to amma sallah tana zama wajibi ne a jera ta daga ɗaya zuwa biyar ne khams fawaid in dai daga ɗaya har sallah biyar ne ka tuno baka jera su ba to akwai damu amma idan sallar kwana biyu ce ko kaza ne ya ita fa haka to wannan da sauki in ka gama sai karama mutumin da ya taimama ba ruwa ya yi taimama kawai kabbar sallah yana cikin tsakiyar sallah sai tuno a aiku a cikin duruwarsa akwai wata roba ta faro na ruwa sallah ka tawa ce kana tunawa akwai ruwa a ajiye wa ya kai ka da kirinki haka je ka tuno ruwa to sallah ka tawa ce ذكر المتيمم الماء في الصلاة sallar ka ta ɓace aka ce ko da raka'a ɗaya ne ya saura maka ka je ka ɗauko ruwan nan ka zo ka yi alwala raka'a ɗaya za ka riska a cikin lokacinta na laruri to sallar ka ta ɓace sai dai idan lokacinta ya riga ya kuce da akwai attankisul haram me attankisul haram shine kamar yanzu misalin mutum ya zo a sallah Kul ya ayyuhal kafiruna karshen ta lakum dinukum waliy din ne ko? To sai ya fara karatu daga lakum dinukum waliy din sai ya gangaro. A Fatiha ghairil maghdubi alaihim ne walad dallin ko? Da yazo shi kawai sai ya fara daga ghairil maghdubi alaihim walad dallin ya kare da alhamdulillah rabbil alamin. Haramun kuma sallah ta lalace. Kun fahimci wannan? Da haka ya kai Allah ya kiyaye. kin yin niyya ka zo kawai ka kabbar sallah baka yi niyya ba ko kuma kana cikin sallah sai ka ce ka fasa sallah kana cikin yin sallah sai zuciyarka ta gaya maka cewa a kai yanzu ba sallah kai ba ka fasa kana tunowa cewa ka fasa ta baci barin wani rukuni a sallah da gangan ka ce kai haka za ka yi sallah ka tsaya kai shiru ba za ka yi karatu ba kwata-kwata ترك ركن من أركان صلاتك القراءة سورة الفاتحة كي إكرنتا تدغنكن ko kuma kawai ka zo sallah ka ce yau ba za ka yi ruku'i ba daga tsaye kawai za ka yi sujada sallah ka ta lalace duka irin waɗannan abubuwa suna da muhimmanci mutum ya gane to sai abu na ƙarshe waɗanda ba a son su a sallah a gurguje a wadda malam ya kawo mana amma akwai abubuwan da bai ambata ba shi mai littafin yin addu'a mutum yana cikin karatun fatiha sai ya zo wata gaba a cikin surar sai ya tsaya ya yi addu'a ko a tsakiyar sura da yake karantarwa yake karanta bayan fatiha wannan makaruhi ne an halatta a cikin sallar dare sallar nafila idan mutum ya zo aya da take magana akan azaba to ya tsaya nemi tsarin Allah daga azabar wannan ba laifi ba ne shi ma akwai tankis da ake yi a cikin karatu mutum ya karanta wata sura a raka'a ta farko sannan a raka'a ta biyu sai ya karanto ta ƙasa da ita kun san tsarin jerin alkur'ani baƙara ali imran nisa'i ma'ida ta uku wace ce ina fata ana fahimta a jere kamar yanzu alamtara li'ilafi a ra'aitar lazi ka zubi bidin wane ne wane ne kun ga haka suke a jere to malaman malikiya ina magana ne yanzu akan malikiya sun tafi yadda tsarin jerin ƙura'anin nan yake to haka ake so in ka zo raka'ar farko ka karanto surar sama raka'a ta biyu to ya zama ta me ta ƙasa ce to sai mutum sai ya canja a raka'ar farko sai ya karanta inna anzalnahu fi lailatul qadr a raka'a ta biyu kawai sai je dauko ta aya a cikin Ali Imran sai ya karanta a wajen malaman malikiya a wajen malaman malikiya ya aikata makruhi a sallah laifi ne ba a so amma wasu malamai sun ce a'a ai Allah cewa yayi idan za ku yi sallah ku karanta Qur'ani ko ko ina mutum ya karanta a cikin Alqur'ani da sama da ƙasa da tsakiya da ko ina duk me duk daidai ne duk Qur'ani don haka ko a cikin limamai shahararrun limamai wasu a manyan manyan masallatai za ku ji wasu suna saba wannan ka'idar yakan iya ɗauko kowace aya ya karanta a raka'a ya karanta ko a cikin limaman harami zaka ji wani yana yi wani kuma zaka yana kiya yana maintaining to ya danganta ga ra'ayin da shi malamin ko limamin ya dauka ina fata ana fahimta um, in kuna karanta littafan malikiya akwai abubuwan da za ku gani suna cewa makaruhi ne amma sunna ta tabbatar to amma a aqidan mu da da'awar mu duk abin da yazo a cikin hadisi wannan shi ake gabatarwa ba a gabatar da ra'ayin wani a saba hadisi kamar misalin yin basmala a malikiya faɗin bismillah rahman rahim wannan makaruhi ne a cikin sallar farilla ko a boye ko a bayyane amma banda nafila su ana yin ana yin bismillah ne a nafila rajihin magana da malamai suka tabbatar ya halatta sai dai sun ce makaruhi ne a bayyana bismillah kamar liman zai karatu ya ce a sallar subayi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yayi a fili a'a yayi a boye wasu kuma sun ce idan kai a bayyanan ma ba laifi bane dan duka me ya zo a cikin Qur'ani ai yin addu'a ta du'aul istiftahi salah addu'ar bude sallah a malikiya makaruhi ne bayan kai kabbara harama kuma ka zo kai wata addu'a baka shiga fatiha ba ba sa so ai to amma ya tabbata a sunna annabi ya ce ayi kuma sahabbai suna idan haka za a dauki abin da ya zo ne a cikin sunna haka yin a'uziya a cikin sallar farilla ina fata ana fahimta banda nafila shi ma haka sun ce makaruhi ne shi ma ya tabbata a sunna za a iya yi sannan addu'a ba da larabci ba a malikiya makaruhi ne mutum ya sa wani yare a sallah ba larabci ba shi ma makaruhi ne faɗin amin da kuke yi bayan neman ya ce gairin magdubi alaihim walad dalil amin masallaci ya daga in a malikiya ne masallatan malikiya a duniya ba sa faɗan amin da ƙarfi to amma ya tabbata a sunna wasu malaman suka tabbatar cewa a faɗa amin don sabon annabi suna faɗin amin da ƙarfi hatta masallaci kamar ma zai rushe yana girgiza ƙwarai da gaske liman ba a so ya bayyana faɗan amin ɗinsa sai dai a ɓoye a malikiya amma a sunna wannan babu laifi mutum zai iya yi ba laifi ƙabalu mutum ya ɗora hannun dama akan hagu kamar yadda muka saba muna yin sulla a malikiya ba a yi to amma ya tabbata a sunnar annabi annabi bai taba sallah hannunsa a sake ba yana sadari da haka hannunsa a kirje yake kallon sama duk wanda yana sallah sai ya kalli haka wannan a wata riwayar haram ne a wata riwayar kuma makaruhi ne ba a daga ido sama ana kallon sama idan an yi sal ana sallah haka ma kyakkyafta ido kana ta kyaftawa kana sallah kana kyaftawa ba a so yawo da ido kalli can kalli can waiwaye a sallah ba a so a takhassu mutum ya zo yana sallah ya haka Allahu akbar ya wannan haramun ne wasu sun ce ya zama haramun ne saboda kamancece ne ne da kafirai amma su malikiya sun kawo shi a matsayin makaruhi zai iya yiwa watakila mutum ya gaji ne duk wani abubuwan suna da amfani ka sani wani zai ji kamar ya gaji an dade ana tsaye kamar ana sallar tarawih ko wani abu sai ya haka to ba wannan kai kuskure ina fata ana fahimta dora kafa daya akan daya a sallah dan an dade a tsaye sai ka dora daya a daya ka dogara da kafa daya shi ma ba a so a sallah ko kuma hade sallolin ai hade kafofuwan mutum ya zo sallah kamar mace ce take sallah ya hade kafafuwansa haka wannan shi ma bai halatta ba ana ce da shi as-safadu laifi ne sannan kuma dogaro da kafa daya mutum ya zo yin sallah haka sai ya haka Allahu akbar sai ya haka kaga anan a zahiri mai kafa daya dogara da ita to wannan kuskure ne shine ake ce da shi as-safan ba wato kuskure ne ba a so mutum ya sallah karatun sura ba a raka'ar farko ba a raka'a ba a raka'a ta biyu ba a raka'a ta ta uku da ta hudu a malikiya a malikiya wasu kuma malaman sun tafi an ce ai an samu annabi a hadisi yana iya ƙara sura a bayan fatiha masu a wajen su ba a ƙara hada yan yatsu a sallah tashbik bainal asabi mutum yana sallah yana haka da kuma irin irin matsa yatsa din nan e kas kaji bat bat bat za ga wani in tsayuwa ta yi tsayuwa ya gaji sai kaji yana bat bat bat a sallah ko yana haradawa duka wannan bai halatta ba a cikin sallah duk yana cire mutum khushu'i wasa da gemu ana karatu kana ta haka a sallah kana murza gemunka shi ma bai halatta ba ko kuma wasa da yan yatsu ana sallah kana ta haka kana ta murza yatsunka ko kai ka rike kana wasa da yatsunka da hannunka duka wannan ba a so waiwaye ba tare da larura ba ba a so duk wannan laifi ne yin karatun qur'ani a cikin kira'a ko a cikin sujada ko ruku'i wannan kan annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam dora guyu dora kafa ɗaya akan ɗaya a ba in kai sujada mutum ya ɗauko ɗaya kafa sai ya dora akan ɗaya idan yayi sujada shi ma wannan kuskure ne yin sujada akan sutura kai sujada sai ka shimfida mayafi ko ka shimfiɗa babbar rigarka saboda watakila kana ganin gurin da ƙura ko na makamcin wannan wannan yana nuna rafahiya kana nuna isa kana nuna kai kafi ƙarfin ka saka goshinka a ƙasa kuskure ne akwai wanda ma yake saka takalmi sai dai in zafin rana ne yawa ko ka ga da datti da ƙazanta a wurin wannan idan kai ba laifi bane dan ba ka yi da niyyar rafahiya bane da masu shimfiɗa rawaninsu in sun zo sujada ina wannan amawali din sai su shimfide sai su sujada akai shi ma nan ba daidai bane laifi ne shimfida ɗan ya kafa hannuwa haka mutum yin sujada shimfida hannayensa gaba ɗaya gwiwan hannu har zuwa tafin hannu duk a ƙasa wannan kuskure ne saba wa irin sujadar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama danne tumbi idan mutum yin sujada ya sa hannayensa haka idan ne tumbinsa kaje yana numfashi haka mai kun ya buɗe hannayen amma sai ya sa hannun kamar yana ɗan rawa ko yana ɗaukan nauyin cikinsa shi ma wannan kuskure ne a sallah ba lokaci ne duk da na aikata mana shi aikace ko kuma musa yaro ya aikata sannan kuma yin addu'o'i bayan tahiyya ta farko mutum ya ta zabga addu'o'i kun san asali a tahiyya ta biyu ne ta sallama ita ce ake yin addu'o'i abinda kawai ake a tahiyya ta farko shine salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta haka yin sallama yin addu'a bayan sallaman liman mutum ya daga hannu ya ta addu'a bayan sallaman liman shi ma wannan makruhi ne kamar yadda wasu malaman suke faɗa gaida mai atishawa kuna sallah sai wani ya atishawa sai ka ce yarhamukallah ka ci gaba da sallah haba mala ba daidai bane yin tahiya a bayyane tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalam a bayyane gaba daya a'a an dai samu annabi yana bayyana wata kalma ɗaya biyu haka an gane amma a yi ta a fili a'a akwai wannan kana sallah kusa da shi gaba ɗaya ta hiyarsa da addu'a da yake duk kana ji shi ma ba daidai bane yin sallah akan hanya shi ma nan kuskure ne ba a so haka yin murmushi mutum ya ta murmushi na yi muku bayani akan wannan a cikin sallah duk ba daidai bane akwai abubuwa da yawa babu lokaci insha Allah sati mai zuwa mun zo zamu karisa su sai kuma mu faɗi abubuwan da ba sa ɓata sallah idan an yi su abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah ya mana afuwarsa وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته